أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وعن ابن عباس هاجت امرأة من كدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها an karɓo daga layi ɗan abbas radiyallahu anhu ma ya ce hajjatin ra'atun wata mace ce wa annaba alaihi salatu wasalamu zambo min haɗa mata ƙabila ce to shine annabiya sallan hajjat imra'atun nabiya sallallahu min haɗa mata ce masa zambo fa kala zai ce malli biha bai zai mun maganinta
فقال رجل من Wani قومها mutum daga cikin kabila ta ya ce أنا يا رسول ana yara الله sulani ne zan maka maganinta ونهض sai ya tashi ya tafi ya je inda take fakatala فقتلها ya kashe ta
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتبه فيها عن an زاني zani زاني wani abubuwa da dama da za ka ji annabi alasa ya faɗa sai ce na daga cikin vocabularies da annabi alasa ya kara a cikin larabci da babu kalmar akwai kalmar da dama duk mun wuce su in ya faɗi magana sai sai ce kaza to da a larabci babu in ya faɗa kuma ta zauna ya ƙarawa harshen larabci lalitarsa yawan kalmomi da usulubi in aka ce na ɗaha tunkuyi kenan sai ce layan ta ɗin fi ha ana zani wato bunsuru guda biyu ba za su yi karo saboda ita ba ma'ana ba wanda zai bi jininta shi ne an kashe ta ba wanda zai bi samu an gama tunda shi ba da izini a yi wannan
وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشب, تسب النبي صلى الله عليه وسلم إيه، فيزجرها فلا تنزجر فلما كانت ذات ليلة جعلت تلقوه في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فقتلها
wani ibn abbas radiyallahu anhu ma ko daga wallahi dan abbas Allah ya kare da a gare su ce anna amma akwai wani makaho kanan lahu ummu waladin ya zama yana da ummu walada wato baiwarsa ce wacce ta haihu da shi ya san ba a sai da ita ba a kyauta da ita sai dai a bata lokacin da ubangijin ya rasu nata to ta zama ya to yana da ita an ce ta haifa masa 'ya'ya biyu mata kowane kowace ɗaya kamar wata take saboda kyau to amma sai ta ta rudu ta subbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ita wannan baiwar sai ta ta zagin annabi alaihi salam fa ya zujuraha shi wannan makaho sai ya kwabe ta ce ki fadena fala tan zujuru sai ta ki hannuwa falan ma kana za ta lailace a wani dare kuma ja'alatta qaufin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta shiga taɓa mutuncin annabi alaihi salam wata shtumuhu kuma tana zagi faƙatalaha kawai sai ta shi shi wannan makawa kawai sai kashe ta وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك fa a hadara dama فأجر sai je دمه sanar da annabi alaihi salam da abin da ya fa a hadara dama sai ya halitta jinin ta ce zama ha hajiro jinin ta tafi a banza da ita da ɗanta da na kiyashi da abu ɗaya ne وفي حديث أبي برزة الأسلمي كن- كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين wato a cikin hadisin abi barzatul aslim radiyallahu anhu yace kuntu yawman na kasance wata rana jalisan inda abi bakar siddiq radiyallahu anhu a gurin sai na bakar siddiq Allah ya kare ta a gare shi lokacin yana khalifa fagadiba ala rajulin minal muslimina sai ya fushi akan wani mutum daga cikin musulmi akan wani abu da yi
وحكى القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة في هذا Eh, الحديث alkali ismailu da wannan daga cikin manyan shugabanni ya hakaito a cikin wannan hadisi mai ake nufi أنه kafa سبق أبا ababakar بكر shi wancan mutumin zagin suna abubakar yi yana khalifa ورواه النسائي wata nasa'i kuma ya rawaito shi cewa أتيت أبا بكر na zo gurin sina abubakar وقد أكنز برجل فرد عليه ya wato ya tsaurara magana ya kausasa ta ga wani mutum farar da alayhi shi ma kuma sai ma- sai mayar da sina abubakar wato ka kausar magana قال فقلت يا خليفة رسول الله دعني أدرب عنقه عنقه sai shi abu barzata radiyallahu anhu ya ce ya khalifata rasulullah ya khalifa manzon Allah mai tsira da mucin Allah da an yi adribu unqahu gwanin in sare wuyan sukur فقال اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه sai وسلم ce zauna laisa laisa zalika li ahadi wannan baya bai zama akan kowane ɗaya ba in an zage shi an faɗi bakar magana a kashe mutum illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da mucin shi kadai ne yake da wannan duk wanda ya zage shi sai a kashe shi amma ba wani ba
قال القاضي أبو محمد بن نصر karkali abu muhammadu bin nasarar ya ce ولم يخالف عليه أحد ba mutum ɗaya da ya saba masa me yake nufi da wannan to lokacin sahabbai ne duk suna fadar da ahalu badarin da sauransu amma da ya faɗi haka ya ce wannan hukuncin ba a yansa ga kowa sai wanda ya taɓa annabi alisan ba a samu ɗaya da cin sahabbai sun ce masa a'a ba ma'anar a'a a nan dalilinsa shine wannan wannan haɗa kai akan wani zage annabi alisa a zage shi wato ijma'i ne ya sahabbai gaba daya dan da yace illa la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yace masa ba haka ba kuma ya nuna cewa ba a yi akan wani sai akan annabi alaihi wasallam kuma sahabbai gaba daya suka yi shuru su kuma ba sa yin almundahana ba sa yi
فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من غضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما غضبه أو آذاه أو su سبه al'imma shugabanni na musulunci sun kafa dalili da wannan hadisi a bisa kashe wanda ya fusa ta annabi alaihi salam faɗa magana da annabi sai fushi bi kulli ma ma agdabahu duk abin da ya faɗa sa annabi sai fushi aw azahu ko ya cutatar da shi aw sabahu ko ya zagi ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى amilihi آمله bil kufa بالكوفة daga cikin wannan dalilin akwai littafi ko kuma sakula ta umar dan abdul aziz ila amilihi zuwa mafayansa bil kufa ta kufa
قد استشاره في قتل رجل سب عمر umar رضي الله radiyallahu anhu عنه ya nemi shawararsa wajen kashe mutumin da ya zabi sai na umar radiyallahu anhu ya ce ina neman shawara zan kashe wani an kafa shaida ya zagi sai na umar radiyallahu anhu
فكتب إليه عمر sai umar dan abdul aziz ya rubuta masa إنه لا يهل قتل امرئ مسلم بسب أحد من Sai الناس ce bai halitta a kashe mutum musulmi ba saboda zagin wani daga cikin mutane إلا رجلا سب sabbar رسول الله rasulullahi صلى sallallahu alaihi الله عليه وسلم wasallama sai dai mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ومن سبه فقد حل دمه wanda ya zage shi kuma fakar halla damu jininsa ya halitta a zubar
وسأل رشيد مالكا في إيه.
رجل
shataman nabi sallallahu alaihi شتم wasallam النبي صلى الله عليه eh وسلم ar-rashid wato harun ar-rashid wato khalifa na bani al-abbas ya tambayi imam malik fi rajuli cikin hukuncin wani mutum shataman nabi sallallahu alaihi wasallama ya zage annabi mai tsira da amincin Allah وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه tauhu بجلده jaldihi ya ambata masa cewa fakihai na kasar iraq إيه.
sun ba shi fatawa ce a yi masa bulala فقدم مالك sai maluku ya yi fushi فقال يا أمير المؤمنين ya amirar muminina ما بقاء bakar الأمة mace ba على da شتم shatimi da iya ta نبيها me rayuwar al'umma bayan an zagi annabinta in aka zage ta tana towa al'umma ba ita
man shata- man shatamal anbiya a kutila wanda ya zagi annabawa kutila sai a kashe shi alaihi wasallatu wasallam wa man shatama ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam jibida wanda kuma ya zagi sabon annabi alaihi salamu julida sai a yi masa bulala
قال القاضي أبو الفدلي alkali abul fadl al-musannif kina alkali iyad yace كذا وقع في هذه الحكاية haka ya amfaci wannan hikaya
رواها غير واحد من أصحاب مناقب مالك wato ya rawaito wato wannan mutum ɗaya wato jama'a mai yawa ke daga ashabi manaqib malik ma'abota darajar malik wanda suke faɗa abinda suke faɗa darajojinsa kuma wanda suke malamai a ciki wa muallifi مؤلف akhbari da أخباره ko masu tarihi da rubuta irin littattafansa da abin da yi
وأخبارهم wa gairihim وغيرهم da waninsu ولا أدري ما هؤلاء الفقهاء Eh, ce ba. suka ce la'adiri man ha'ula ilfuka ha'abil iraq ba mu الذين san suwaye wa'annan fagihan a iraki ba allah zina a fatawar rashida bai ma zukira wanda suka ba ya ba mu suka ba haruna rashid fatawa da wannan shi wanda zagi annabi alaihi a yi masa bulala
وقد ذكرنا مذهب العراقيين da katili.
katili imamu alƙadi ya ce mun ambaci mazhabar mutanen iraki da katilihi da kashe shi su ma duk akan haka suka tafi ولعلهم ممن لم يشعر har bi ilimi.
بعلم Wataƙila wanda ya bawa Haruna Rashid wannan fatawar bi lam lam yushhar bi ilmi. Ina cin wanda bai shahara da ilimi ba.
ومن لا Aw يوثق aw min aw man la yusaku bi fatawahu bi fatawahu.
بفتواه Ko kuma mai sunan malam ne kure. Ko kuma a karan bana.
Aw La yusaku bi yamilu bihi.
fatawahu ba a amincewa fatawarsa. Aw yamilu bihi hawa.
hawahu.
Ko kuma son zuciyarsa ne ke juya shi.
أو يكون ما قاله ولو على يهمل غير على الصدق.
غير الصدق ko kuma abin da ya faɗa ɗin a ɗauke shi a kan cadawan ba zagi ba ne alƙali yana so ya ba da hujjoji ne na mai isa wa'annan suka bayar to yake nema musu makarɗaɗa ya ce in ma wanda ya faɗo a zama zabar da iraƙiyin sun tafi a kan a kashe shi su a sauri su auza'i duk dai wanda ta shi abu hanifa ɗin da kuma muhammadu ibn hassan shaibani da abu yusuf dukkanin sun tafi aka to kuma sai aka ce malaman iraki sai ce ana jin wanda ba mai ilimi bai shahara ba ko ko ba amince da fatawarsa ba ko kuma mutumin da son zuciya ke kada shi ne watakila shi ya faɗa ma wani sai ce ko kuma za a iya ɗaukan maganan nan kalmar da shi haruna shi ya faɗa kalma ce da ba za a iya ɗaukan ta zaki ba فيكون خلاف هل هو سب أو غير سب yau sai saɓani ya zama shin wannan kalmar zagi ce ko ko ba zagi ba ce ba أو يكون رجع وتاب عن سبه ko kuma ya zama ya dawo daga wannan maganar ya kuma tuba daga zagin nasa فلم يقله لمالك ala asali على أصله amma shi haruna shi bai gaya maliku asalin wannan ba kawai shayi an ba da fatawa a yi gudana amma me ya faru me ya faru bai faɗa ba
وإلا فالإجماع على قتل من سبه kama kaddam Kama kaddamna.
ba haka ba ijma'i ne a bisa kashe wanda ya zagi annabi mai tsira da wancan Allah kamar yadda muka gabatar ويدل على قتله من جهة nazari النظر wal itibari yana nuni a bisa kashe shi mai jihatin nazari ta fuskar tunani wal itibari da lura
أن من سبه أو تنكس صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت علامة المرض marajin قلبه kalbi yau wato shine ce wato wai kun babu hu- babu qur'ani babu hadisi babu ijma'i a hankalce in ka hankalta shine mai jihati nazara itiba ka hankalta sai ka san wani da ya zagi annabi alaihi salam ko kuma ya nakasta shi faqad zahara alamatu marad qalbi alamar rashin lafiyar zuciyarsa ta fito fili
وبرهان da sirri da دولته wuyati da kuma hujjar abin da yake tattare a cikin zuciyarsa ya koye shi وكفره da kuma kafircinsa
wale haza ma a kama da kasirun min al'ulama'i birriddati wannan maɗin ba za a dace ba ta da amfani ba ta na fari ba ce wai mali ha za a kama da huka shirin min al'ulama ibirriddati a kan haka ne malamai da yawa suka yanke masa hukunci cewa riddaci
wahiyar wayar ta shamiyi na an an maliki maliki ita ce wayar malaman ƙasar shan wanda suka karɓa daga maluku wal auza'i wanda suka karɓa daga al'imamul auza'i wa qawlu sauri kawai sufiyanu sauri wa fi hanifata da kuma faɗar abi hanifa wal kufi walkofi ne da kuma malaman kofa wal qawlu al-akharu ya zancen kuma annahu dalilun ala al-kufr cewa wannan dalili ne a bisa kafirci ko fa yuqtalu rubutar hatta hatta sai a kashe shi ko kisa na haddi wa in lam yuqam lahu bil kufri Mm, illa an yakuna ba an yi mutamadiyan masa hukunci da kafirci ba ila an ya kona mata madiyan ala kauli sai da zama mai nana cewa ne akan maganarsa irin munkirin da kuma ya ki musantawa ya ce shi dai akan haka yake wala muqli'in ba kuma bai kuma rabu da maganar ba sai ce ba za kafir to nan kafiri ne
wa qawluhu imma sarihul kufri matasar ce in ma sarifu kufrin ko kuma kafirci balo-balo katanzili katta ka zibi wani hawaye kamar karyatawa ya karyata annaba alaisun ko wata siffa tasa ko wata ɗabi'a tasa ya karyata aw min kamar yadda muka yi jiya da aka wuce can tsoron karatun ne ne ban tsoro haka ana ta tsoro ana ta wucewa ai kaga ya ce wanda ya ce shi yana ganin annabi alaihi salamu wannan zuhudin da yi da gudun duniya ba wai ba wai horon Allah bane da gudun duniya wai rashi ne kawai ya sa shi haka sai za ka ce ko a kashe shi akwai wanda har a yanzu akwai wanda suke ganin kyawawan halayen annabi alaihi salamu yayi ne don yaudar mutane ya sa su su su bi shi kurin to irin amin irin wannan da in suka yi shi to zaki sannawa suka a ce masa wai wannan kwana da yake da yunwa da wai dan bayan da zai yi ne lazira wa darhushin wa min zahabin faradda ha fa ila duniya fa lam yamili lokacin da aka je kai bara aka dawo mata suka je suna son a buɗa musu su dan saye saye sayewa ya ce a'a ai kaga sai ubangiji ya ce da su a gaya musu in kuntun na turidinar hayatar duniya fata alaina ku zinata fata alaina umarci hukunna ko sari hukunna sarahan jamila aka yanke musu wannan in kun sun zaɓi Allah shi ke suka yi zaɓi Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da ya faru duwatsun duk hama sai suka yi kishi ya ce da annaba sun za mu zama duk inda za ka kuma zama zinari a ka dinga ɗiba ya ce ai ba dan ba ni da shi ba ne yace ba a bukata to me zai yi da wannan wanda yace da wata zo ya zo me zai da wani kudi zai burge shi wata fa ya sama yace zo ya sauko ce rabe biyu rabe kai ɗaya nan je kanan ne ya gama ce ko maka ko to wani kudi ne zai burge wani ce wai wai ya ki cin abinci ne dan ba shi da shi wannan dai amin
aw min to kalimatil istihza'i istizai wa zami ko kuma kalmomi na izgili wa zami da zargi
wa itirafuhu biha faɗar wato ikirarinsa da ita to wa tarku tawbatihi da al'a kuma kin tubansa a kanta dalilun alasta istihada zalihi li zalika wato dalil ne na halitta haka cewa ya yarda wannan abin daidai ne wa huwa kufurin kufrun aida aidan.
wannan kafirci ne kuma
fa hadha kafirun fi na filafin wato kafiri ne ba zaɓuwa tare da saɓaniya
qala Allah ta'ala fi mislihi ubangiji madaukin sarki ya faɗa a cikin kwatankwacinsa yahlifuna Una billahi ma kalu qalu subhanallah kad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islami islami يعرفون بالله ما قالوا sun rantse da Allah ba su faɗa ba warkar kalu kalu kalimatar kubur amma sun faɗi kalmar kafirci wa kafaro ba da islamihim suka kafirta bayan musuluntarsu musulun suka musulunta suka kafirta da irin wannan lokacin za a tafi tabuka ne sai shi jallas ibn abi suwaid sai ya faɗi miyagun kalmomi can akan annaba alaihi akan gaskiya yake da nanu sharrin min alhamiri da suka faɗi wannan sai wani sahabi ya ce na rantse da Allah annaba alaihissalam a kan gaskiya yake kuma musaddaqun abin gaskata ne antum a sharrin min alhamir sai hayaniya sai je ga annaba alaihissalam shi jallasu ya je hau kan mimbarin annaba sai ya ce ya rantse da Allah bai faɗa ba shi kuma wannan da aka ce wannan ya rantse shi ya zama ba daidai ba sai ya daga hannu ce wai na roke ka da gaske da ka aiko annaba sai muka tabbatar da gaskiya ta sai wannan aya ta sauka da halifu na billahi ma kalu da kalkalu kalimatar kuhuri wa kafaru ba da isra'il sai su sujada na gode Allah
قال أهل التفسير abota tafsiri suka ce هي قوله Shi ne قولهم faɗarsu.
إن كان ما in يقول in kana
إن كان ما يقول محمد حقا لنحل شر sharru من min الحمير alhamiri in dai abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke faɗa gaskiya ne to mun fi mun fi jakuna shari wato balidanci da dakikanci mun fi jaki وقيل بل قول بعضهم ما مثل ما ومثل محمد إلا قول القائل sannin سلم kalbaka ya كلبك kulka تأكلك wata faɗa suka ce a kaulu ba addinin faɗar wasunsu ne ma misiluna ba wani abu kwatankwacin mu wa musulun muhammadi da kuma kwatankwacin annabi alaihi salamu illa kaulul ka'ili sai faɗar mai faɗa karin magana ne na laraba sammin kalbaka ya akulka ka ciyar da karanka abinci i girma yi bulbulto kuma kai zai cinye wato yana nufin duk wanda suka yi hijira daga wani gari suka koma madina aka karbe su aka ba su gurin zama ake ba su abinci wai za su juye nan gaba su kwace gari su fi ƙarfin mutanen garin madina so da aka kowa a kore shi shine ce da in rajana ilal madinati da kuri jannar azumin hal azalla da ya ce an koma madina duk wani maɗaukaki mai gida da ya ba da masauki ya koro in nan sai ce duk wulakantattu ne
وقد قيل إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به
ya ce an ce inda ƙa'ila misali haza bai faɗar kwatankwacin wanda in kana mustatiran bihi in mai ɓoyewa ne أن حكمه hukumar zindigi hukuncinsa hukuncin zindigi ne ya kutar القتال za a kashe shi ولأنه قد ga yara غير دينه dinahu domin cewa shi ya canja addininsa shi ma ibn ubayi shi ne ya faɗi wannan an ce ko a ko a yakin banil mustalak ne ko na murai shi dauci ne da ana kiransa haka shi ne ya bada wannan an samu ɗan karin magana ko ɗan tsatsa ta tsakanin jahajahu wanda shi ne yake wa sai na umar aiki yana jan raƙumansa da dawakinsa shi ke masa hidima tafiyar yaƙi to an saro su ma suna da wani an je baki rija shan ruwa sai ɗan hatsaniya ta tsaka- tsakanin wa'annan bayi guda biyu sai wannan ya nemi taimakon muhajiruna wanda ya taimaki taimakon ansaru sai kalmar ta je gurin annabi alaihi sai ce wannan kalmar doyi ne da ita jahiliya ce ina za ku ni sai aka bar zancen to shi kuma ɗan saluda da ya je sai ce to mun karbe su mun zaunar da su shine za su mana haka sai ce in aka koma madina duk wani wanda ya bada masauki kori mutanen nan la tunfiqu alaman inda rasulullah hatta yanfaq ku daina ba su komai daman da kafiri da munafiki da bi guda ɗaya ce shine tsora mutane takunkumi da tattalin arziki da hana su komai duk hanyar da samu za ta ci da fita kaga haka mutan maka suka yi wa annabi alisun shekara uku aka tsare su ashe ba abi dalib to wannan munafikai ma suka ce la tunfi wala ma inda rasulullah kakko ce da su a daina yin wata abin da sai Allah ce wallahi kaza ina samawati wal ardi taskar sama da kasa tana hannun Allah amma munafikai ba su fahimci haka ba to har yau hago wa in dai kaza ana zancen a saka takunkumi to kafirci ne ko munafunci kuma ɗabi'ar ita ce za ta shiga wanda ya san Allah baya haka
وقد قال صلى الله عليه وسلم man gayyara dinahu fadruhu wani kaho annabi mai tsara da wancan Allah ya ce wanda ya canja addininsa fadribu wani kaho ku sare wuyansa ku sare wuyansa
wale anna li hukumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dal hurmati maziyatan Domin sha- da hukumin nabi sallallahu alaihi wasallam fil hurmati maziyatan ala ummatihi hukuncin annabi alaihi yana da alfarma a wajen kare alfarmarsa akwai maziya wata daraja ala ummatihi fiye da ta al'ummarsa abinda da za a yi wa al'ummar a kare ta tun aka zo kan annaba sai sai an fi haka saboda maziyarsa darajarsa ta fita al'ummar shi sa na sai fi zafi akan komai
wasabun hurrimin ummatihi wa haddu ummatihi wanda ya zage ababa ba al'umma annaba alisun za a yi masa haddi
yuhaddu kanat qubatan liman sabbahu kanat al-uqubatu liman sabbahu sallallahu alaihi wasallam al-qatla sai zama ukuwar wanda ya zage annabi alaihi salam shi kuma kisa ne li azimi qadri domin girman kadarinsa wasu kofi manzilati da kuma wato falalar maɗaukakiyar wato maɗaukakiyar falala da yake da ita ala gairi a bisa waninsa
aslun فإن قلت فلم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم to cewa wannan ba- fasalin ya ajiye shi ne akan hikam wa asbabu ahuhi salasal an ba'adi man azahu hikima da kuma dalilan afuwar da annabi alaihi salama akan shashin wanda suka cuce shi ko bai musu wannan abin da aka yi ba to shi alkali zai ɗauko kuma To, sai ce fa in ƙulta Qulta in ka ce falima lam ya katulun na biyu sallallahu alaihi wasallam da yahudiyar lazi kalahu assalamu alaikum me yasa annabi mai tuna da mace bai kashe bai yahudan da ya zo sallama ya ce assalamu alaikum ya ko assalamu alaikum assalamu alaikum to mutuwa a kanku
wa hadha du'a'un alai wannan mummuna addu'a ce ga annabi alaihi salam wala qatal al-akhar alladhi qatala kalahu ko bai kashe wanda ya ce da shi ba inna hazihi hadhihi lakismatun batun ma urida biha wajhullahi wannan rabon ba a nufi zatin Allah da shi ba Mm.
wa qarta azar nabi Ta'azzan Nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika.
min annabi zalika mai tsira da mucin Allah ya ji ciwon haka wa qala sai ya ce karɓo ziya Musa bi aka sara min haza fasabara fasaba an cuci annabi Musa alaihi da abin da ya wuce haka sai ya haƙuri to annabi sai ya haɗe magana bai sake magana ba
ولا قتل المنافقين الذين كانوا يزون بأكثر أكثر الآيات الآيات kuma yasa bai kashe munafukan da suka kasance suna cutatar da shi ba fi akasar al-ahyan a mafi yawan lokatai إيه.
kullun yi masa kafar wala suke ya shirye wannan Allah da za a lalata shi
فاعلم وفقنا الله وإياك ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya mun gamdakatar da kai
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الإسلام ويستعلف alaihi nasa sha manzo Allah mai tsira da wancan ya kasance awwalul islami a farkon musulunci yasta alifu alaihi nasa wato yana jawo mutane ya hada su yana hada su bu san abun ba sai su ويذيل zauna ta kokarin yadda za a yi su fahimci me ake yi wayu milu qulubahum قلوبهم yana kuma tattara zakatansu ويميل إليهم kuma yana karkata gare su yuhabbibu Yuhabbabu ilayhimul ilayhimul imana iman.
yana kuma cusa musu san imani ويزينه في ويزينه قلوبهم yana kuma yi masa kwalliya a cikin zukatansu wai ويداركهم darihim kuma ya nemi su mudarati akwai mudarati ta bambanta da mudahana ita mudarati shine mutum ya zo ya faɗi bakar magana shi kuma sai a mai masa da kyakkyawa ba zai bata faɗa ba zai bata baka shi kuma a ce masa kirin ba ba za ba dama ya ce in ka gaya min baka zan gaya maka kirin to ba a haka in ya faɗi baka to sai a tausasa masa in ya muna na aiki sai a bi shi a hankali domin a shawo kansa to shine mudarati shi ko mudahana shine aga ana banna a kyauta mutum munafiki ya dinga kyautata ta ne mata ado yana ƙara daddada mabannaci akan ya ci gaba da barna wannan shine mudahana haka na wala su baya wannan amma mudarati yake wajen bin mutane a hankali da tausasawa domin musulunci ya shiga shi yasa zaka ga bayan an yi hijira amma masana suka ce shi alkali ba ca zai kawular islami ba har zuwa a wular hijirati wannan shekara goma sha ɗaya duk a cikin haka ake har farkon hijira ma ana cikin wannan yadda za a jawo hankalin mutane a bisa a hankali a hankali a hankali har farkon hijira a cikin wannan aiki saboda akwai kakaji akwai rashin fahimta ana ta so su fahimci me ake nufi sun dade a cikin kafirci da abin ya zauna zaman da ya alayhi salamu koyarwar da yi da mutane wato wani irin abu ne bai mamaki da yi dukkan abin yadda ya kamata a koya karatu da duk sansa na ilimi in ya zauna wurin zamansa sai ya cusa musu wanda suka san education education ne za su fahimci yadda ya ɗauki matakai alayhi salam sannan zamantakewa sai da ya ƙoƙari suka fahimta aƙidar ta shiga tattalin arziki ya shiga to sannan hukunce-hukunce suka zo masauka sai ya ce ya sa'alunaka ma za yin fi gona ya sa'alunaka an kaza ya sa'alunaka an kaza to farkon yau da haƙuri ake ana ta musu irin wa'annan abubuwan shi sai a wular hijirati har shi akwai buƙatar wa'annan abubuwan da ya dinga yi alaihi salatu wassalam
wa yaqulu ashabihi innama bu'istum muyassirina walam tub'asu munaffirina yana cewa da sabban sirzanullahi alaihi inna ma bu'istum muyassirin an aiko ku ne masu sauƙaƙawa walam tub'asu munaffirina ba a aiko ku masu firgitawa da kore mutane ba kai wanda zaka sa mutane su fita su ce ba ma sai ba a aiko su da wannan ba kullun su ma akan tattarawa a nan gurin bai ce mu yassiri na walamtu a su mu asiri na ba ba haka ya ce mu na fire akwai kalmomi da mutum sai kori mutane daga addini dole sai ya tausasa ya kalli abubuwan da ba za su firgita mutane su hana su shiga musulunci ba
waya kulu yassiru wala tu'assiru yana cewa yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kar ku tsaurara wasakinu ku sa mutane hankalinsu ya kwanta wala ta nafiru kar ku firgita su ku kore su ku baza masu su dawa kar ku yi wannan
waya kulu yana ce la ta haddasa nasu anna muhammadan ya gatula ashabu kar ku bar kofar da mutane za su cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gatula ashabu yana kashe safansa
وكان صلى الله عليه وسلم يداري كفار والمنافقين النبي صلى الله عليه وسلم الله kasance yudari kuffar wal munafiqin yana wa kafirai da munafikai mudarati ta kyakkyawar kalma kyakkyawar mu'amala wai jimilu suhubatahum yana kyautata kuma azama da su dai an yana kau da kai ga wurin wautarsu yana azahun yana kuma jumuri a kan cutatawarsu jafa'ihe yana kuma yin haƙuri a bisa wauta ta magana sai zo su faɗi bakakken maganganu dai yana yin wannan yanzu sa'alaba ta wato dimamu ibn sa'alaba haka zuwa da rakumi har cikin masallaci kasam kasam kasam ya zo kawai durkusar da rakun ya sauka yana shi daikawa ciki ya ce ayyukun ibn abdulmudalib sai annaba sai haka ya ce hagu kor ya ce kai ne kace allah ɗaya ne kuma kai manzan allah ne ce allahumma na'am ya ce kai ne kace allah ya faranta sallah biyar a dare da wuni ya ce allahumma na'am kai ka ce Allah barranta azumin Ramadan a azumce shi gaba ɗaya ce Allahumma na'am kai ne ka ce Allah ya farlanta zakka a karɓa a hannun masu kuɗi a raba ta gurin talaka ce Allahumma na'am kai ka ce Allah ya farlanta ajiye ce Allahumma na'am sai ci kaga tafiya ta daman na yadda so nake ji daga bakin ka je ga al'umma ta cewa gaskiya ne kai ka faɗa to haka suke wannan yanzu su mamutu ibn asal ya alkawari cewa duk wanda in ya tashi sai ya sai ya ya kawo madina farmaki sai ya ribace su har annaba sai ka sai ribace shi kuma na kasar yamama yake babba ne ana ji da shi babban manomi ko sarkin manomi sarkin manoma ne ko sarkin noma sai ya ɗau wannan alkawarin nan la'asar ya fita sabai ku sun fita wani zagaye ba sai suka kici da shi ba ka san da Allah ya hore musu duk wani dan hayaki wanda ya isa wani abu suka yi aran gama da su kamo shi ga inda suka yi mutan maka yan hayaki ne sun fi su talatin ko arba'in daidai jamal khandama suka lallafo suna so za su ka annabi alisan farmaki a nan hudaybiya da ya tsaya mutum biyar a same shi ga sun kame sama da su arba'in sun kamo su a daure zubar da su gaban annabi su ga suna ya kalle sai shi kwaje na ya fi hukku a gaya mutan maka ba yaki za a yi to shi ma su mama ibn assa suna fita suka yi a rangar sai suka kamo shi suna zuwa suka daure shi a masallaci annabi alisa yana fitowa sai ya gan sai waye wannan sai ce muki ne in ka kashe ni ka kashe mukiyinka in kuma ka wanda ka bar wanda ya san alheri babu tiliba ne in kama alheri na sani sani ba ya rabu da shi a'a ya ce masa komai ba ya ce an kashe shi an kashe magiyin kuma an yafe masa an yafe wanda ya san alheri sai annaba da sai ya ce da su kun kwa ba shi ruwa ya sha ta a ba shi ta mai sa kuka hana shi eh sai ce to ya kuka daure shi da tsauri hukunci shi ma sai suka karuwa suka kuma hukunci shi ya ce ba wanda yake ki a lokacin a duniya irin annabi alaihissalam ba abin da yake so ne raba annabi su da ransa sai ya ce masa ka musulunta sai ya ce zai musulunta ta ce je kana yafe maka je kana yafe ka san tun da ya zo hannu aka kama shi ko an kunshi ba da ma ya goyo a ya riga ne ba ce sai ce je kana yafe maka je ka har ya fitar ga masallaci sai ya dawo sai ce ɗazu wanda yake ƙi irin annabi alaihi ya ce yau ba yanzu wanda yake so ka makka na musulunta dama kuma umra zani kamun izini ya tafi sai tafi yana zuwa maka aka ce ya musulmi suka ce su ma mutu din ai ba mu yadda ba sai ce to na sa muku takunkumi ce duk alkawar take kasar ya mama kan ta ƙara zuwa maka ba sai yunwa ba ba abinci suka aika wa annabi alaihi suka ce ka taimake mu kasu ma wata ya musulunta kuma ya zo ya samu wannan takunkumi sai annabi alaihi ya ce kyale su ba komai sannan ya saki masa alkama ta shiga to duk irin wani haka ya dinga musu ya kyale
waya sura ala jafa'ihim yana hakuri abu sawo wutarsa ta magana ko ta ma la ma'awar yajuzu lana al-yawma sabar lahum alai yau to alai.
mu a yau bai halitta gare mu mai hakuri akan wannan ba wancan shi haƙƙinsa ne shi yake da ikon da zai yafi ya kau da kai amma a bayansa al'ummarsa ba ta da ikon za ta sarayar da haƙƙinsa alaihi salam
wa kana yafiquhum bida'i bila dahi wal ihsan ya kasance yana tausasa musu bil ada'i da kyauta to wa wal bizalika ihsani da kyautatawa to wa bizalika amarahu Allah ta'ala da haka ne ubangiji madaukin sarki ya umarce shi fa qala ya ce Allah ta'ala madaukin sarki ya ce la tazalu tattaliu ala تدل على kha'inati خائنة منهم إلا إلا قليلا قليلا منهم.
منهم فاعف عنهم واصفح.
واصفح na lahibul حب muslimina المسلمين
وقال تعالى أو قال تعالى ادفع بالتي هي بالتي هي أحسن فإذا الذي الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولي حميم آه.
وذلك جاء لحاجة الناس لحاجة الناس للتألف للتألف.
wannan ya faru ne saboda bukatar والاستسلام.
mutane a bisa haɗewa مم.
wato su haɗe guri ɗaya a walla islami a farkon musulunci مم.
wajen وجمع ilkalimata الكلمة alaihi da kuma عليه.
haɗuwar kalma akan musulunci فلما استقر arra yayin da musulunci ya tsaya da ƙahuwansa وأظهره الله على دين كله ya ubangiji ya fifita shi ya dora shi akan addini baki ɗaya duk sauran addinai musulunci ya zama shine sama
قتل من قد- من kadara alaihi Qadara alaihi.
annaba sai ya kashe wani da ya samu iko a kansa واشتهر أمره kuma wanda al'amarinsa ya fito fili كفعله bibin haɗile kamar yadda yau ibn khadil ranar fatahu makka da shi da bayan sannan guda biyu wanda suke waka suna bi suna kaɗa kaɗa suna yin garaya suna molo suna zuwa annabi alaihi zambo ya ce ko an same su sun rike rigar ka'aba a kashe su
man ahada ahida bi katli yawm al-fati da wanda ya alƙawarin kashe su ranar fatuwar makka man akana hu katalahu man akana hu katalahu gilatan min yahudin wa ghairihim da kuma wanda wato yasa aka bi su har gida aka kashe su daga yahuda da waninsu wa gairihim sai da waninsu aw galabat aw galabatan ko kuma ya samu rinjaye man lam yanazimu abulu silku suhbatihi wato galaba wato ya kama shi a hannu kenan shine irin su abu azza aljumahi ya kama shi a ranar badar da aka zo aka ce wanda duk suka je aka kama su a badar har fansarsu shine wanda dai ya iya rubutu da karatu ya koya yara goma rubutu da karatu shikenan an ya samu yanci an sake shi ko kuma ya ba da dinare daga dubu hudu zuwa dubu daya in ya bayar shi kenan shi ma ya sami yanci an kyale shi daga kamun da aka yi masa to aka samu da suka yi rubutu da karatu suka yi wanda suke da kuɗi suka yi shi kuma abu azza aljumahi mawaki ne sai aka ba shi da kuɗi ba shi da ilimi kuma aka rasa wanda zai karbe shi sai annabi alisa ce kai abu azza ba kuɗi kuma baka iya kuma kuma baka da gata to ni zan sake ka in yafe maka tafi garinku amma sharaɗi ɗaya daga yau karka ƙara shiga cikin sirindinar da za a yaƙi ni ko a zage ni ba kai ba wani sai ce ya yadda yau ashe malam da aka zo uhudu ashe ya shigo yana ta zuga muta kafirai maka yana ta zuga yana waƙoƙi aka yi yakin nan aka yi wasu yana hamza da jilan da shahada saulai bin jihashin aka wasu sabai masu yawa aka wani ba da sun raunuka shikenan da aka yi wannan aka gama yaƙi sai annabi alaihissalam ya ce sai na ali radiyallahu ya tashi ibisu ya gani in sun hau dawaki to sai mu daura damara mu je mu tare kofar madina in sun hau raƙuma shikenan ba komai barewa ce sai sai na ali ya duba sai ga raƙuma suka sai ce ba komai maka za su to har an je madina an kwana ɗaya waɗansu jinin bai gama zuba ba waɗansu sun yi targaɗe waɗansu sun kare an ɗaɗɗora sai annaba da ce wani duk suka fita aka yi aran gama suka sha wuya da masu raunin nan su kaɗai nake kira su bi ni mu tafi maka mai sake a kansu shine Allah ya ce shi da yake ce da su allazi nastajabu lillahi war rasuli in ba da ma asabahumul qarhu sai suka ɗauɗa mara suka bi su to sai suka je hamra'ul asad tana nan yanzu a madina yan kagota kwanan da ake bin zulhulaifa duk tsananin sanyin da ake a gurin a madina kaf in ka je ba ka ji sanyin in kuma ana tsananin zafi in ka je ba ka ji zafin ba a nan waje ne suke tirenin ɗin sojoji na limited is gaba ɗaya wuri ne mai daɗi akwai duhatsu a gurin to sun je nan sun sauka sai suka fara shawara to ai mun yi babaro domin aikin banza me yasa mu je mun ɗebo ƴan mata mun ɗora a rakon mun tafi da su mu je ma'ana su je madina suka sauka suna wannan kawai sai suka ƙura annabi ya tunkaro a'a ya wanda ake waka kuma suka taho to su kuma sabai ruwanan al'ahim da suka doshi gurin sai suka faɗa musu da gudu da makami fafafaf shine munawasha da wata maka suka tsorata cewa watakila sabon annabi alaihi na gari gari ne suka fusata aka yi gangami aka bi sai suka fita a guje da suka yi maka to a cikin wannan munawashar sai aka kamo abu arza aka zo da shi gaban annabi sai abu arza kai ne sai sai a sake kyale ne sai sai la yuldibul mu'minu fi jibrin marratayn mumuni ba zai zira hannu a rami a sare shi sake mai ramu daga yau ba za ka sake koma maka kaje ka sake wadar a tare ce fito da shi tara wayarsa to shine aw galabata mai malamin yunzimhu qabl silku suhbati bai shiga cikin zirin sahabban wato sahabantaka ta annabi alaihi salamu ba wal inhira da kuma shiga cikin fiye jumlatu wajhiril imani bihi wato cikin wanda suka zama suna bayyana imani da shi ba to mimman kana yuzihi azihi kabina ashrafi ibn al-ashar wanda suke zama suna cutar da shi kamar dan ashrafi din nan wa abi rafi shine sallama ibnu abil haqiqi wa nadar ibn harisa da dabu da dandaro da kuma ukubatu ibnu abi mu'ay haka ne ya hadara dama jama'atin siwaho siwahu ya halatta jinin jama'a ba su ba ka ka'ab bin suhairin ga ka'abu dan zuhair wa bin zubair Wa bin Zab'ara.
zab'ara abdullahi ibn zab'ara shi ba haka ya masa shi ibn zab'ara Mm.
an yanke masa hukunci dama mai yawan zagi ne yana ta zagi yana taɓa na iri iri Mm.
shi kenan sai annabi alisa sai aka kashe shi to shi kuma ka'abu dan zuhairu da ya rubuta bujeru dan zuhairu wannan waka shi kenan sai sai bujeru ya rubuta masa ya ce to ya fi halitta jinin wanda suka yi masa irin wannan sai ka shiga taitayinka in ma ka samu ka zo inda ike ya tsale ka in kuma ka ƙi za a kashe ka yadda duk aka yi sauran haka za a yi maka to shine kawo dan zuhairin ya zo ya ya zo ya tadda annabarsa bayan sallar asuba sai ya ce idan da kawo dan zuhairu zai zo ya ce ya tuba ya miƙa waya za a yafe masa sai annabi ce eh zan yafe masa to shine sai sai ya tashi ya karanta banar su'ad ta ila ko in ba manta ne ba in zo da baitukan da aka yi mai hikima da yi wannan banar su'adu ya faɗa abin da ya sai annabi alaihi ya yafe masa ya ɗauri ga ya sa masa ya ce me yasa ya masa haka an ce annabi alaihi baya buƙatar tashbibi irin ziga mata din nan kaga shi ai magana soyayya ibana su'adu fa qalbil yawm mutubul me annabi zai da wannan sai yayi haka ne saboda ya sannanta wa mutane karimi baya wulakanci ba wulakanci ba shi da bukatar wani amma saboda ya zo har gida mawaki ne yana da abin da ake da bukata sai ya masa afuwa kuma ya dauki abin duniya ya ba shi salama akwai baituka da ake aka wannan Allah ya kai mu a wani tasirin zo da baitukan su ma a karanta su yadda aka yi wa annabi kuɗa cewa ya haka ne saboda karamci amma ba shi da bukatar wannan abu to shi ma ibn zab'ara duk sai da ya gama karatawa shi ma sai Allah ya shirye shi ya samu annabi alaihi salam ya ce rasulullahi na fahimci duk abin da ne hauka na ne ina ta bindin bindin akan banna a shiga inda gaskiya take so da ka nema na musulunta to shine ya musulunta wannan an riga an yanke musu kawai a kashe su to amma da Allah ya sa ba riga an same su a hannu ba suka kawo kansu ko sai ya karbe su alaihi salam
wa gairi ma mimman azau hatta alfau bi aidihim wala ko bi aidihim wala kuku musulmi da wannan su mimman azahu daga cikin da suka cuci annabi alaihi salam hatta alqaw bi aidihim suka suka kawo kansu wala kuku musulmi da suka haɗu da shi suna musulmi wa na ga wani mu'adibin munafiq rasha ka saboda lokaci kaga shi sa shi ka abun yace inni wadatu yamini la unazi'uha fi kafi zini kamatin ilu hulqilu asan ya burgita da ne wa kamtu maqaman law aqama bihi ara wa asma'u ma law yasma'u fil idan kana kiwon giwa ruwan da tura sai kin sama haut yana kiwon giwa yana zuwa da ita gona ya je da ita kasuwa to ran da ta yi tinga ta yi timbe ta fi gaban a doke ta da saman giya ta fi gaban a rike ta da da igiya yana ai ba nan mai wannan kula da giwa baya ji baya gani shine sai ran tsaye wadda ne a gaban ka idan mai wanda yake kiwon giwa ta yi masa timbe yana ji ko yana gani ni ina ji ina gani eh ta kurgita saboda inda annabi ya ce aiwa ne to an gama ko ina ya shiga malam wannan zarata wanda suke bin sa alaihi salatu sai an gama da mutum kuma duk wani wanda yake son sa ya gude ba shi ba da wasa ake ba Allah ya saka ni wasu da alheri Allah ya saka sabir wa na alai da alheri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to na manta ɗazu da da za a fara karatu akwai abu yanzu da rana sai na manta da ne lakta ban faɗa ba akwai suratul duha kafa ɗaya akwai suratul duha kafa ɗaya yau ake san duk wanda yake da iko ya yi ya salata na ba da samu goma yanzu ma ibile ya so ya sake rufe ni da rana na gama lakta ban faɗa ba to yanzu na faɗa wanda za a iya gaya wa ya daure a yau kafin su ba ta yi ya karanta suratul duha kafa daya ya salata annabi alaihi samu goma Allah ya samu dace alhamdulillah
wannan irin daraja ta alkur'ani da nan da nan ubangiji ya saukar da wannan mutum ya saukar don kare wannan mutum ɓarga ta malam gashi muna tare da alƙur'ani amma ba ma ba mu da imanin da waɗancan bayan allah suke da shi sai mai ta yin abin da muka ga dama kuma ga da alƙur'ani ɓarga ta malam wani jan kunne za a yi mana akan wannan su da wannan daraja ta alƙur'ani sarari salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi ana salan ai sai maganin abin zuwa makaranta yana zuwa makaranta shine za a gane abu wanda ba zuwa makaranta kai sakandami ne ko ma ga hujja ba a yi masa in ka je garin yi sai kara dawa abinda za a ja ba jan kunne za a sai dai jan hankali wanda za mu ja hankali shine mu dinga zuwa makaranta kuma dinga karatu wajen malamai da suke da ilimi sannan ko suke da takawa suke da kuma tsantseni to in Allah da abin da ake so sai ya samu eh ma babu imani ba abin da za a yi sai mutum ya sami imani da Allah to ya yi da Allah Allah ne ya da manzo Allah sama gaskiya ne to sai gane zancen Allah ga muhimmancin sa shi za ga yanzu sallah wata dame mu ba to mu san Allah ba ba ma san abin da ya wajabta ce hakkin sa ne akan mu azumi shi ma haka ba fiye daukan wani abu bane sai mu dinga wasa da shi in aka zo akan zuwa kasuwa ma wacce za ta yi ta siyo yara ta kalma sai ba ta fatawai ta sha azumi to da ba a san hakkin Allah ba eh amma an mutum ya tsaye da ransa yi ga zubin da aka mar kaga kana fitan numfashi ka shaƙi iska numfashi ya shiga ya fita kai baka san yadda ake ba to wanda yi maka wannan zubin ya fi gaban kai wasa da shi yana da haƙƙi ce ba kai ina son kaza na wani kamun dole ke yanzu dukkanin mu nan ba wanda aka taɓa zuwa asibiti aka yi famfo aka cire ƙorar da take cikin hukunsa amma in za mu shekara ko shekara zuwa goma da doriya in ga'ida ce sai an samu kwanan cin ruwa irin na awon hatsi kamar kwano ɗaya da rabi na kura na rere a cikin agogonmu amma ba a samun ko ɗaya saboda hancin ya saka masa filta wajen hawa biyar duk abin da izo sai ta tace shi in ya kankanta ya wuce wannan filta ta gaba ta fita duhu sai ta ce shi har sai an je wadda ta kankanta ta kota ta ta shiga kwakwalwa ta kota ke za ta je hota sai mutum ya yi atishawa sauri fitta abin da zai taɓa kwakwalwa sannan iska da za ta shiga ta taho kwakwalwa ta gama jiki in ta taho in tana da zafi a cikin hancin akwai akwai abin da yake wato sanyaya ta sai sanyaya ta ya sirka ta sai ya raba ta da sanyi zafi in kuma ta yi sanyi da yawa akwai wanda zai dama mata sannan in ta rubuce ya ce karaf akwai abin da zai jika ta in kuma jikakkiya ce jalaf akwai wanda zai matse ta sannan ta shiga yadda ake bukata wanda i wannan tun da ka taso haka ake in ka saka abinci a cikinka ka ci kai ba ka sanin lokacin da wayannan halittun suke narka shi sannan kuma su rarraba shi abin da ka ci kawai ka ci gero ko ka ci dawa gari ne kuma amma yaushe zai zama vitamin ya zama kaza ya zama kaza mai sukari a cire shi mai falan ɗaya mai falan biyu mai ɗaya a haɗa shi ya zama dobul sannan abin da ake so ya zama jini sannan ya bi jikinka ya kewaya ruwa ya bi jikinka ya kewaya abinda zai zama abu amfani a cikin kwakwalwarka ya bi wanda zai zama mai amfani a namanka ya bi wanda zai zama mai amfani a cikin ɓargonka ya bi ƙashinka duka ana yin wannan sana zuciyarka tana ta bugawa tana raba jini tare da kai kwakwalwarka tana aiki ba za ta dina ba sai da aka mutu in za ka yi aiki zuciyarka an mata saiti amma za ka yi aiki ko ka yi gudu ko ka ɗau kaya an mata saitin da ba kai za ka yi ba da kanta za ta canja in za ta raba jini mai kwan lita hudu ta koma tana raba maka lita wajen ashirin kwan ta harba so saba'in ta koma tana harba so ɗari da ashirin wanda yi maka wannan shine za ka ɗauke shi wasa shi aka ɗauke shi wasa ya saita maka komai sannan ya maka gani ya sa maka ido sannan ya sa ganin a ciki sannan baya ya saka ganin ya saka hasken da za ka iya gani da shi sa maka ji sa maka iskar da za ta ɗauko maka duk an yi wannan yanzu kaga in aka yi rubutu sai shekarar dubu a rubuce ko fiye da haka kana gani kunnen ka idan ka yana gani abin duk da zaka ji da kunne shi zaka iya karanta da ido amma sauti goge shi ke kamar da ake goge kasar goge shi ake saboda rahama idan Allah ya bar sauti kamar yadda rubutu yake a littattafai to da ya ba mai jin kunne dan sautin da aka yi tun zamanin annabi Adam alaihi yana yana yawo cikin al'umma haƙƙi zuwa yau na kowa da kowa na kasuwa na ina ne ba mai jin kunne amma kuna gama ji sai iska ta goge shi me wannan shi za mu ɗauka wasa to shi ne yasa rashin imani ba mu san Allah ba shi yasa in ya faɗa muke ɗauka kamar wasa sannan ba mai sa shi ba mai hana shi ba mai sa shi ba mai hana shi kuma iko ne duk wanda yi masa tumbe take zai karya shi da kuma abin da zuciya ba za ta kawo ya nuna masa iyakarsa sannan wanda ya masa abin da yake so zai masa abin da sai ka ɗauka rufe idan wannan imanin da Allah da muka rasa yau shi sa muka raina Allah ba ma iya ɗaukan abinsa da muhimmanci ba mu san shi ba amma wanda ya san Allah ko kowa tsoronsa ya fi kowa bin sau da kafa na sha gaya mana ko na amini na ya rasu Allah ji kansa lokacin da aka so wannan koronan nan ya rasu ya je gona da 'ya'yansa aka je ana zaga ana gewaya ita da ƙananan yara yana duba gona can ya duba wurin kaji ce duba sai ta da yaran na sun yi kuri sun yi da'ira ana kaitare nan kaitare nan duba da zai ga wani murgujejen maciji ne suka gan shi a gona su san shi ba suka kewaye kama shi za a yi kai tare can kai ya fita ta nan kai da ya da koyi gari ba sai cikin sai kama rawa ba saboda shi ya san me amma ran bai sani ba sai da dabara domin mucijin ya shiga tsakiya da ya fusata ya fahimta to za a yi batacciya sai jan yaran ya ce wannan shekarar bai sake koma gona ba aka girba amfanin gona me ya jawo shi ya san muci yaran bai sani ba to wanda ya san Allah haka yake wanda bai san Allah ba sai masa takakka ya fi karfin sa in ka ga wanda yana haka wala sai mun san Allah sannan za mu daina wani sai mun san manzon Allah sallama sannan za mu daina wani abin da muke na wulakanci shi ku sanin manzan Allah sallama in kana so sai ka fahimci duk annabi da Allah zai aiko sai Allah ya yi yarjejeniya da shi ce masa zan aiko ka ba ka manzanci amma idan manzo na izo na ƙarshe za ka aji abin da kake ka bi shi ka yadda sai na yadda sallace fashadu wa ana ma'akum min ash-shahidin duk annabawa sai dai musu wasu to shi yasa ka ji yana cewa laukana musa hayya da matta sa ku illace bai annan musa ba shi ke zance da Allah ba in ne tafai tuka ala nasu bi risalati wa bi kalami yace ko shi yake da rai ina na ba abin da zai roce shi gurin Allah wallahi sai dai bina to in mun san haka to shine ba za mu yi wasa da abin da zo da shi sannan ba wannan kuma kasancewa in dai Allah ne duk wata kofa da take tasa ya rufe ta sai kwaya daya ta annaba su mai ta kadai ibari a buɗe wanda duk kaje ba ta wannan ba Allah ba zai saurare ka ba wannan ne zai sa mu ga kimar annaba su mu ga kimar abin da ya zo da shi in ko mutum ya ki ba inda za shi ba inda za shi amin Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karbukan lawo a mu'amala ta yau da gobe mutum yana mu'amala da jama'a dole haɗu da wawaye da jahilai da kuma dai gasu nan daban-daban tumalan wace nasiha za a yi mana wajen tafiyar da mu'amala ga in aka samu mutane kana mu'amala da su da irin wayannan halaye
annabi alaihi salamu ai ya nusar da mu cewa an kana raye akwai abu uku tare da kai ai akwai haƙƙin Allah a tare da kai akwai haƙƙin kanka a kanka akwai kuma haƙƙin mutane shi yasa ya ce da mu ittaqilla haisu ma kunta zan Allah duk inda kake to shine ka ba Allah nasa haƙƙin shi ko tsoron Allah ta kawa shine tafiya inda kaya take ba takalmi in za ka wayin da ka take ba takalmi ka tafi gaba gadi to kai wa Allah gaba gadi akan abin da kake magana ko ka saurara ko ka gani ko ka taka ka je ko ka mallaka amma wanda ya san akwai kaya kafarsa ba takalmi dole sai ya dinga duba inda zai sa kafarsa to raka duk kalmar da zaka farta sai ka duba ta yi daidai da abin da Allah ke so ko ba ba abin da zaka saurara sai ka ga haka abin da zaka gani sai kai haka mu'amalar za ka sai kai haka abinda za ka ci sai kai haka duk wani abu kana taka tsantsan to shine takawa to ita illa haisu makunta a duk inda kake akwai danginka ba danginka ana ganin ka ba a ganin ka kana cikin yalwa kana cikin talauci lafiya ka kalo ba ka da lafiya hankalinka kwanci ko hankalinka ya tashi to ba za ka rabu da wannan ba sannan sai ya ce wa atbi'i sayyi'atal hasanata tambuha an gine ka ne akan yin kuskure ba yadda za a yi karbi da wannan to haƙƙin kanka shine in kai kuskuren ka gyara to ka taimaki kanka da kanka sannan ba za ka rayu kai kaɗai ba sai da jama'a in ku za ka rayu da mutane sai ce halikin nasu bi kulikin hasari in za ka yi hudda da mutane ka yi hudda da su da kyakkyawar mu'amala abinda ka shuka shi za ka girba in kana da kyakkyawar mu'amala za ka zauna da mutane lafiya mamace zama bai ta salima nan da nan ya fusata a yi ta abubuwa da rashin girmamawa wato matsala za ta abu dole mace zama mai haƙuri an yi masa magana yi shiru an masa magana yi kaza shi yasa azumi yake koya mana makarimul akhlaq yasa annabi alaihi salam ya ce idza kana yawmu ahadikum wanda ranar azumin sa ta zama to fala yarfus wala yafsuq wala yashab kada ya fasikanci kada ya farkwasa kada ya magana batsa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni mru'un sa'imun inni mru'un sa'imun in wani yazo ya zage shi ko ya kai masa duka yace ni mai azumi ne kaga makarimul akhlaq kenan kai hakuri da mutane shine makarimul akhlaq ka ji tsoron Allah kuma shine takawa wannan shi yake yi a cikin mu'amala da mutane sai ya hakuri wannan shine abin da zan iya cewa akai Allah ya taimake mu أقول قولي هذا أتغفر الله لي ولكم بدون السنين السلام عليكم
saka da kai akwai sauka guda uku da kuma da la'ilu guda biyu sai wata baiwa Allah da ta rubuto a wani bawa Allah da ya rubuto cewa